ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكة سعدوة وأنا سافياتا شابك قوة رمضان hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1446 wadda ya daidai da 17 ga watan uku shekara 2025 miladiyya shi gaba da gabatar da tafsirinmu na alkur'ani mai girma wannan markazi na mai albarka markazin imam danili ta fidil kur'ani wa ulumi da ke nan biya okwatas cikin garin azare jihar bauchin najeriya muna karatu kuma cikin tafsiri mai suna taisir rahman fi ikhtisari tafsirin muhyi sunnat al-baghawi al-musamma ma'alim tanzil zama da ya gabata mun karanta ayoyi ko muna ci gaba da karanta ayoyi da suke magana akan halaye na yahudawa daga ciki mun karanta jiya ayoyin da suke nuna adawarsu ga mala'ika jibril sun ce maƙiyinsu ne jibril amma mika'il masoyinsu ne an gane wannan kuma in bai yahudawa sun yi ba abin mamaki ba ne ko saboda sun yi wa allah da ya halitta su karya to don sun yi wa wani allah karya ba abin mamaki ba ne sannan mun faɗa cewar sun san mala'ika jibiri shine aminul wahayi to idan suka rusa mala'ika jibiri to za su rusa wahayin ma gaba da kamar dai tafiyar 'yan shi'a ba za su zagi annabi kai tsaye ba sai su zage sahabbai to duk wanda ya rusa sahabi shi kuma sahabi shine almajirin manzo Allah sallallahu kenan ba za ka je ka koyi karatun a wajen almajiran annabi ba kaga shikenan to sau da yawa makirai sukan yi amfani da irin waɗannan damammaki kai tsaye in suna son su tafi wajen abu to sai suna kwana ba za su tafi mi ba su tafi kai tsaye ba saboda su rudar da masu karancin tunani an gane to haka masu sukar har sunnar annabi sallam da ma alkur'ani duk wannan abu ne da wanda ya fita waje karatu musamman irin su masar irin su jordan da wasu kasashe da aka zauna da irin waɗannan mutane malami ne furofesa ne an gane a ɓangaren tafsiri ko hadisi amma mulhidi ne dan kwangila ne an riga an ɗora shi a wani tunani kuma da yake so ya ɗora mabiyansa a kai mun zauna da irin waɗannan professors mun gane dan mun zauna da wani profesa saboda yadda mulhidancinsa ya kai lakca yake mana last lakca daman zai ce tana da makin na kyauta idan kuka shigo lakcan sai kuma ya ce a rufe kofa don karkowa ma ya zo wuciya jimi zai faɗa Allah duk kalmomin kafirci zai faɗa mu kuma ya rubuta abin a allo ko to ba zai fita ba ajinsa ya goge don saboda yadda ya kai da kalmomi na mulhidancinsa na sani ɗalibai ne wasu 'yan ƙasar suka yi rubutu da yawa cewa wannan malamin ba su yarda ba don haka duk ɗalibin da yake da fatawar cewar wannan malamin yana batar da wato ainihin yana batar da ɗalibai da ya rubuta sunansu ya sa hannu to haka aka yi da yake so sun san 'yanci aka kai shugaban jami'a kore shi an gane kenan abin da yake so ku gane shi ne akwai waɗanda suke yan trenin ɗin yahudawa wanda mustashriqun suka yi tasiri a kansu suke shigo mana da abubuwa addini domin su ɓata mai su rusa addini an gane kuwa daidai suke da kafiran da adami suka ce la tasma'u li hadha alquran wal gawfihi ko su mushrikan da suka ce in an zo ana karatun qur'ani kuna shigowa da surkulle to mu ma yanzu sai su ce to ya za a yi ku zo ku koyi sunna ku karanta ta amma ku je kuna jirkitar da ita kuna shigo da shubuhuhi a cikinta na aka dai mutum sai ya yi takatsantsan kuma abun wa zai koyi karatu an gane na aka kuma da kasar da tsarin aka ji mutum yana irin wannan batarwa sai a zaunar da shi da manya-manyan malamai in gane ba a bar social media ta ta wasa da shi ba a zaunar da shi la'alla ku ga gumi duk wani sassan jikin sai yana fidda gumi so da ba shi da hujjar da zai da zai kara kansa shikenan sai abin kuma a fili duniya ta gani Allah ta'ala da ya shirya da mu kun ga da aka yi wa wancan gaba gadin ba a yi maganinsa ba shi ma nan yesu masa haka Allah da ya shirya da mu jiya aya da muka karanta ta ƙarshe aya ce da Allah ta'ala yake ce mana yake cewa lamma ja'ahum rasulun min indillah wato lokacin da annabi sallallahu ya zo musu wato daga wajen ubangiji musaddiqul lima ma'ahum yana mai gaskata abin da ke tare da su ko to na baza fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurim ya'ni at-tawrat ka'annahum la ya'lamun sai suka yi watsi da at-taurat da take wajen su da bayanin sufofin sa kai kace ba su sani ba to yau gabar da zamu tashi shine wanda bai yi sharan masallaci ba zai ta me to su yahudawa da suka ki su imani da annabi sun su gaskata me suka je suka kama suka kama tsafi da sihiri an gane to haka tsarin yake idan baka bi sunnar annabi sallallahu ba sai ka bi sunnar wani shehi idan baka yi zikiri irin na abu na biyu sai ka yi zikiri irin na ya zikiri annabi yana da wahala da yatsun hannu kana yi to kun ga ka huta idan ka ƙi na annabi sai wani ya haɗa ka da carbi ya ce kullum ɗariƙarsa shine kai zikiri adadi kaza alhali annabi ya koyar mana da safe kai subhanallahi sau kaza ko kai la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir kai kaza duk a musulunci ma faratna fil kitabi min shay to amma da al'umma ta yi watsi da na annabi sallallahu ta yi watsi da yanda musulunci ya koyar kun ga sai suke shan wahala ɗariƙa kuma tana cire mutum san addini ne saboda zikiri ne mu yanzu a nan in ka so sai ka yi zikirin ka kafin yanzu zo fara karatun nan kowa in ya so ya zikiri a ran ma ya zikiri ya karanta alkur'ani wani yana zikirin safiya da maraice to amma su sai su ce sai ka tafi maɗan ko ba ka da abin hawa dole a can za ka je ka ai zikirin kaga ai dole abin da karshe za a cire ma ne za a cire ma kasansa addini sauki ne addini ba wahala a ciki amma dai ku sani in dai daman baka bi tafarki na daidai ba to kuma ba za ka tsaya haka ba dole sai ka ne sai ka bata sai ka bi tafarkin bata to su ma da suka ki su yi imani da annabi san su gaskata to me suka kama sai suka kama sihiri shine wata bawa rama
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون Allah ta'ala yake cewa wattaba'u ma tatlu shayatin wato yahudawa sun bi abinda shaidanu suka karanta ala mulki Sulaiman a cikin mulkin Sulaiman annabi Sulaiman kenan dan Dawud cewar su shaidanu suna ganin cewar wato ani annabi wannan Sulaiman da tsafi yami ya mulki duniya to su ma yahudawa sai suka yi bin wannan tafarki an gane sai Allah ya ce wa mata fara Sulaiman wato annabi Sulaiman bai yi sihiri ba amma saboda sihiri kafirci ne sai Allah ya kawo cewa wa mata fara Sulaiman an gane shi sihirin aka kira shi da sunansa na wato ainihin yanka walakin na shayatin na kafir wato sai dai shaidanu ne suka kafirce yu'allimuna nasa sihir suke koyar da mutane mai sihiri an gane wa ma unzila ala al-malakaini bi babil harut wa marut sannan suke koyar da abin da aka saukar wa mala'iku guda biyu wanda wato a babil babil kasan iraki ne an gane wannan mala'iku su ne harut wa marut wa ma yu'allimani min ahadin ba sa koyar da wani hatta ya kula face waɗannan mala'iku sun ce ina ma nahnu fitna sani kawai mu jarrabawa ne fala takfur na haka kada ka koyi sihirin nan an gane kuwa fa ya ta'allamu na min huma ma yufari kuna bihi bainal mar'i wa zauji to wanda bai ji wannan nasiha tasu ba to sai ya koya daga gare su abin da yake raba tsakanin mai abin da suke raba tsakanin mutum da matarsa da shi wanda shine sihiri wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idnillah sannan ba sa cutar da wani da wannan sihiri din ba sai da kaddarawar Allah diyan da aka kai da amount sihirin in Allah bai kaddara zai same ka ba ba zai mi ba ba zai same ka ba an gane kuwa wa ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum sannan suna koyan abin da zai yake cutar da su kuma baya amfanar da su sihiri gaba ɗayansa cutaswa ne an gane ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق sannan su yahuda sun sani cewa duk wanda ya zaɓi sihiri din nan ko to bai da wani rabo a lahira wala bi sama sharau bihi anfusum sannan tada da abin da suka zaɓa wa kansu na wannan sihiri din laukanu ya alamun amma da sun sani walau annahum ahmanu wato da kuma da sun yi imani wattaqau suka kiyayi sihiri din nan ko lamathubatu min indillahi khair to da ladan da yake wajen Allah shi yafi musu alheri law kanu ya'lamu amma da sun sani qauluhu ta'ala wattaba'u ya'ni al-yahud wato fadin Allah sun bi yana nufin yahudawa ma taslu shayatin ai ma talat wato abinda shaytanu suka karanta nan tatlu talat kenan wal arabu tad'u al-mustaqbal mawdi' al-madi laraba suna sa fi'ili mudari'i a gurbin fi'ili madi an gane dan haka nan ma tatlu ma talat wal madi mawdi' al-mustaqbal sannan suna sa fi'ili madi a gurbin wanda yake mudari'i dan haka dai wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman ai fi mulkihi wa ahdihi su yahudawa sun bi abin da shaydanu suka karanta a cikin mulkin sa da zamanin sa cewar annabi Sulaiman mai sihiri ne annabi Sulaiman ba mai sihiri bane an gane kawai mu'jizozi ne Allah ya karfafe shi da su waɗanda daman yayi addu'a cewar me rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di Allah ka bani mulkin da bayana ba za a saki irin sa ba to kuma sai Allah ya amsa wannan addu'an ya bashi mulki ta yadda ya horas masa da iska zai tafi a kanta an gane tafiyar da za ka yi cikin watanni annabi Suleiman zai yi ta asa'a Allah ya horas masa da tsuntsaye an gane zai ji me suke me damuwarsu hukunci ne a tsakaninsu zai yi Allah ya horas masa da da wato shaidanu aljanu kulla banna'in wa gawas an gane ga magina ga wanda za su shiga cikin ruwa su ɗebo mar ma'adanai duk wannan Allah ya masa ne saboda mai amsa addu'arsa ya bashi mulkin da a tarihi ba a taɓa yi ba kuma bayansa ba za a mai ba za a sake ba to wannan ba sihiri ba ne mu'jiza ce an gane kuwa mu'jiza ce su dama annabawan Allah Allah yana karfafan su da mi da mu'jizat an gane saboda mabiyansu su gaskata su an gane mu'jizan kuma shine wani abu da ya saba wa al'ada wannan amrun khaliqul lil'ada salimun 'anil mu'arada yujrihi Allahu 'ala yadi mudda'in nubuwa Allah ta'ala yana ba su abin da ya saba wa al'ada ne an gane bisa dabi'a bayan da za a sanda ta zama mi to amma ta zama wannan shine mu'jiza bisa dabi'a ba da za mutum ya magana da tsuntsu ya fahimci me yake fada amma annabi Allah Allah ya bashi bisa dabi'a hannu baya bubbugar da ruwa amma annabi sallallahu alaihi hannunsa ya mi ya bubbugar da ruwa bisa dabi'a abincin an kawo shi na mutum biyar ba zai ishi mutum dubu ba amma Allah ya ba annabi sallallahu wannan mu'jiza din an gane kuwa dan haka mu'jiza ne ba sihiri ba duk kuma annabawan Allah Allah ya ba su me mu'jizozi shi yasa aka ji Allah yana faɗa cewa misali wala qad atina Musa tis'a ayatin bayyinat an gane to dukkan annaba Allah na karfafa su da mu'jizozi dan haka dai wa ma kafara Sulaiman bi sihr wato annabi Sulaiman bai kafar bai kafirce ba da sihiri ta hanyar sihiri dan haka shikenan sihiri kafirci ne an gane mutum wanda yake yin sihiri to arne ne shi an gane to za ku ga yanzu akwai malamin ahalus suna da yake tsafi in dai malami ne na ahalus suna to malaman ɗari kuno ne suke tsafi suna da yawa to amma sai su ce maka mi kai ba ka san manzo sihiri kuma kafirci ne an gane kuwa yawancin su ma matsafa ne tsafi suke kuma wani abu riba ido an gane walakin na shayatsi na kafaru wato kafirai ne wato shedanu ne suka mi suka kafirta yu'allimuna nasa sihir ko suke koyar da mutane mi sihiri din wasahihu kuma zance mafi inganci anna sihra ibaratun an tamwihi wa takhil kunji sihri ibara ne na mi wato wani abu na zambo ko wani abu da za a suranta ma wanda ba haka yake ba wata ran na je tike na ga wani zai dauko takarda sai ya goga da gumunsa sai ya jefa da ce ta tafi ta tafi ce ta kama da wuta ta kama da wuta wannan shine sihiri da Allah wani abu yake ba kuma ba ba ku sani ba akwai abin da za a za kai ne zaka ga haka ne amma me wannan ka annahum ne ka an ka anna in sun jefa sanda yukhayyalu ilayhi ne min sihrihim annaha tas'a shine takhyil ku ne kuke gani amma ba haka bane ba ku ga yanzu kwanan nan wani da ya fito tona musu asiri yake sa laya da karfe a ciki kasa kuran karfe a allo yana juyawa sai kaga kamar laya ce take tafiya kuma kuran karfen yake ja a sai shi da ita yadda yake so to duk hidimar haka ce an gane sihiri tahyil ne wani abu ne mai da kai ba za ka gane me ake ba amma aka faɗa ma dabarun za ka mi za ka gane duk hidimar bokanci kuma haka ne na taɓa jin wani boka ya zo suna waya kacin na da shago a bakin hanya sai yake kiran mai gidansa cewar mutum biyu ne kamar ko sata aka musu ko wani abu to yake so sun zo gurinsa kenan mutane su gane wawaye ne su da suke zuwa gun bokaye sai yake ce da shi mai gidan nasa yake cewa yara idan sun zo su biyun karka yadda su shigo tare ɗaya ya shigo ka ji daga bakinsa in ya fita sai ɗaya shigo kaga za ka tattara mai rahoto to duk hidimar bokancin ba dukka dabaru ne yawa shi yasa bahaushe ya riga ya gaskiya ce boka ce kaji magani sai Allah don haka shi boka bai san gaibu ba wahala ne kawai wannan layar kuma da yake siyarwa talauci ne da fatara wallahi duk wanda ya wadata ba zai sai da laya ba duk wanda yake da kuɗi da rufin asiri ya fi ƙarfin abincin gidansa ba zai sai da guru ba kun gane yau ba zai tsafi ba to talauci ne yake kama su da fatara tunda ku ba ku taimakon malaman ku su kuma da ba su iya komai ba sai su fara waɗannan mi waɗannan da yanzu akwai wannan nan jikin bohol ɗin tatamaki mun san shi ba tare muka taso bai karatun addini ba bai yi kusa ba yanzu an ce min yayi zurfi akwai ɗaya daga cikin yaran mu wayarsa ta ɓato ya je same shi ce mada wai su taɓa ce ce kawo kaza ce wace kaza na san ka kasa ne sai mana ba ba ta zancen kaza don haka wallahi abubuwa ne da ba wallahi duk ƙarya ne kun gane kuwa yawa eh akwai sihirin amma dabaru ne a ciki kullace kullace ne wani ɗayan biyu dama ko mutum ya zama da aljanu yake hidima ko kuma ya zama wasu dabaru ake wasu rufa idami wani abin ma daga bakinka aka ji yawwa don haka ba ruwanka da zuwa gumboka annabi ya ce wanda ya je gumboka ya gaskata shi ya kafir shi abin da aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya shiryar da mu wa sihru wujuduhu haqiqa inda ahli sunna sihiri samuwarsa haqiqa ne a wajen ahli sunna nan ma mun zauna da professors professor fa na addini ya ce ma ƙarya ne ba a yi wa annabi sihiri ba kenan yana so ki sihiri ne kun gane ko da haka in kun ji su wannan su waye makarfi ne ko waye ne ya isa na san me nake cewa ai suna wata magana suna da tsatson da suke samuwa wannan abin ba daga kwakwalwarsu bane kun gane wasu ne suka dora su a irin wannan tunanin ko akwai shi a rubuce sai suke yi wallahi mun zauna professor ne amma zai ce ma ƙarya ne ba annabi sihiri ba yana ƙarya hadisan bukhari da muslim ne da aisha radiyallahu anha ta tabbatar cewa an yi wa me to kun ga malam shi yasa ya ce maka wasihir wujudu haqiqa amma ya ce mami inda ahli sunna a wajen ahli sunna akwai sihiri haqiqa ne kuma yana da tasiri amma da izini nawa na Allah yawa an yi wa annabi sihiri sihiri ya kuma kama shi an gane kuwa wa alaihi aktharul umam wannan kuma akan sa mafiya yawan al'umma suke kai walakin al'amala bihi kufru an gane aiki da sihiri kuma kafirci shi yasa wasu malamai suka tabi cewa har koyon sihiri haramun ne wasu ɗaiɗaiku suka tabi cewa a koyon sa ba mai haram ba amma kai mutum ya koya ka koya talauci ya motsa ka ka gane in ka ciro ganyayyaki zai zama kuɗi ka ga ga talauci ya za ka yi sai ka kama tsafi kai ta ciro a ganyayyaki suna zama kuɗi kuma ana yi ana yi yawa don haka kunga idan talauci ya kawo mutum sai ya kiya wannan kuma akwai su akwai layoyi na tsafi da waye in ka hada in ka taba abu sai ya zama sai ya zama kuɗi yawa Allah shiryar da mu don haka kar mutum ya koya wa ma unzila ala al-malakaini bi babila ay wa yu'allimuna allazi unzila ala almalakaini wato ai suna koyar da abin da aka saukar wa me mala'iku biyu din nan ai ilhaman wa ilman an gane aka kimsa musu aka ilmantar da su an gane fal inzalu bi ma'anar ilham wa ta'lim nan inzal unzila din nan ma'anar ilham kimsawa ne da koyarwa wa babil hiya babil al-iraq an gane babil din nan ta iraki ce sun ce gari ne mafi kyau fa in qila to idan an ce kaifa yajuzu ta'limu sihr min al-mala'ika to ta yaya zai halasta koyar da sihiri daga mala'iku a ce mala'iku suna koyar da sihiri tunda Allah nan ya ce suna wa ma'unzira al-malakana bi babila ko suna koyar da abin da aka saukar wa mi wannan harut da marut din ami a babil wato sai nan sai qila sai a ce anna Allah ta'ala imtahana an-nasa bil malakaini shi zalikal waqt wato Allah ya jarraba mutane ne da mala'iku guda biyu a wancan lokaci din faman shaqiya ta'allamu sihra minhuma wanda ya tabe sai ya koyi sihiri daga wajensu amma dai zamu ji mala'ikun kafin su koya ma sai sun ce mu mu jarrabawa ne kada ka mi ka koya wa ya'khudhuhu anhuma sai ya karba daga gare su wa ya'malu bihi sai ya aiki da shi fa yakfuru bihi sai ya kafirta da shi wa man sa'ida wanda ya rabauta ya turkuhu fa yabqa 'ala al-iman to gashi yana gani ana koyar da sihiri amma shi ba zai je mi ya koya ba zai ji nasiha da mala'ikun suke yi kenan ko wa yazdadu al-mu'allimani bit-ta'limi 'azaba to nan masu koyarwa mu'allimani kenan wa yazdadu al-mu'allimani bit-ta'limi 'azaba masu koyarwa su biyu sai su karu da azaba wajen koyarwa da suke fafi ibtila'u lil mu'allim ciki akwai wato jarrabawa ga mai koyarwa wal muta'allim da mai koya walillahi an yamtahina ibadahu bima sha'a nan to karkace wani abu kace mala'ikun sai mala yace Allah yana iya jarraba bayansa da duk abin da yaso an gane mala'iku ne Allah ya jarraba su zamu ji dalilin da yasa aka jarrabe su falahul amru wal hukm al'amari da hukunci nashi ne qawlu azza wa jalla harut wa marut وما ي... وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت اسمان سريانيان wato suna ne guda biyu na siryananci wa huma fi mahallin khafdi wato suna gurbi ne na kasra ala tafsirin malakaini an gane wa ma unzila alal malakaini kun ga wannan malakaini din majrul bil ya li annahu al musanna ko illa annahu ma nusiba li ujmati ma sai dai an musumi nasaba saboda ujman su daga cikin mamnu' min as-sarf kuma akwai mi wannan suna yana ajami ko wa ma'rifatihima wa kanat qissatuhuma to mala yace kissa su ta kasance alama zakara ibn abbas wal mufassiri wal mufassirun abisa abinda abla dan abbas da malaman tafsiri suka ambata ko annal mala'ikata ra'aw ma yas'adu ila as-sama'i min a'mal bani adam al-khabitha wato mala'iku ne suka kalli irin munanan ayyukan ya annabi adam da suke ɗaukuwa zuwa ga sama an gane kenan ayyukan nan namu idan mun aikata su ina Allah yake daga su sama yawa masu kyau a karɓa marasa kyau a jeho maka kayanka an gane fi zaman idris alaihi salam wato a zamanin idris fa'ayyaruhum sai mala'iku suke aibanta su wa suke cewa ha'ula illazina ja'altahum fil ardi khalifa waɗannan su ne ka sanya su khalifofi a bayan ƙasa wa tartahum ka zaɓe su fahim ya sunaka to ai gashi Allah suna saba maka su mala'iku suna ganin mi yanda aka tsara halittar su da yanda aka tsara nan ba iri ɗaya bane dan haka mu in baka yi sako ba Allah ne mi ba ku ga annabi Adam a sama ya saba wa Allah ba mala'ikun kuma kafin annabi Adam shekara dubu nawa suka yi ba a san adadin shekarun da suka yi sama ba su taɓa saban Allah ba saboda halittar jikin ba mi bane ba iri ɗaya bane yawa don haka shi adam halittarsa tsarinta daban su ma mala'iku daban shi yasa su mala'iku ba sa sabon Allah amma aka zo aka ƙara su irin mu yanda muke an gane to su ma kubuta su fasa yanda Allah yi da haka dai mala'iku su suke wannan faɗin haka fa Allah ta'ala sai Allah ya ce law anzaltukum ila al-ardi ai kuma da zan saukar da ku doran ƙasa wa rakkabtu fikum ma rakkabtu fihim abinda na hada musu na halitta su in sa muku ko misla ma rakibu la rakibtum misla ma rakibu to da yanda suke yi ko irin abin da suke da za ku yi so da Allah ya sa mana sha'awa mala'iku ba su da me sha'awan nan kuma hubbu shahawati minan nisa wal banina wal qanatir al muqantarati min al dhahab wal fidda wal khayl al musawwamati wal an'ami wal hadd to su ba ma sha'awa mu ga san mata ga san ya'ya ga san tara dukiya ga san dawakai ga san alfahari su kwata kwata ma ba sha'awar kaga duba wannan a gaban su kuma yanzu ka kaddara baka da sha'awar mata baka da kaza na ruwanka da aure na ruwanka ka ga wata ma hankalin ka ya tashi duk babu uzurin ka zaka yi ta yi kawai bauta zaka yi ta yi to amma wani sa'an kana cikin karatu ma in ka tuno wata sai ka ji duk karatun ya fita kanka ko ta kira ka a waya kun gane to duk akwai irin wannan to su mala'iku ba ma su da wannan sha'awar kun gane shi yasa Allah ta'ala dai ya datar da mu dan haka dai Allah ya ce da zai sa musu irin abin da ya sa mana ko to da da su ma sun yi irin abin da muke yi faqalu suka ce subhana sarki ya tabbata gare ka ma kana yanbaghi lana an na'siyaka ba ya dacewa mu saba maka faqala lahum Allah ta'ala sai Allah ya ce da su wannan maganar fata Abdullah dan Abbas ne ko da malaman tafsiri faktaru malakaini min khiyarikum to ku zaɓi mala'iku biyu daga zaɓaɓɓunku uhbituhuma ila al-ardi zan sauka su zuwa ga ƙasa faktaru harut wa marut sai mala'iku suka zaɓi harut da marut cewar in an sako da su ƙasa ba za su yi laifi ba amma da suka sako jarraba sai suke koyar da mutane mai sihiri din wa kana min aslahin mala'ikati wa abadihim sun kasance mafiya mai kyautatuwar mala'iku da bautar su قوله تعالى وما يعلمان من أحد أي أحدا ومن صلة حتى ينصحاه أولا wato ba su koyar da wani face sun masa nasiha da farko wa ya kula sun ce inna ma nahnu fitna sani kawai mu fa jarrabawa ne ibtila'un wa mihna wato mu din jarrabawa ne fala takfur ai la ta ta'allami sihra fa ta'mala bihi fa takfur sai su ce kada ka koyi sihirin nan an gane kai aiki da shi sai ka kafarta me yin sihiri kenan me arne ne du ɗariƙancinsa ko arne ne an gane kuwa da yanzu suna yaudaran mu sai ka ga mutum daga jan carbi ya ɓage da tsafi wata ran akwai gwalla ga sunan muna kallon su ko ba kwa kallon su ne ba su suke yi ba da wannan duk rufa idan da waye da hidima kun taɓa ganin ɗan izala matsafi sai dai in ba izala yake ba amma ɗari kuma tsafa nawa ne a za su ce kana sukan ɗariƙa wa inna ma wahada alfitna wa huma ithnani sannan kawai ya nan ya ce fitna alhali mala'ikun biyu ne li anna alfitna masdar saboda fitna masdar ne wal masali la tusanna wa la tujma kamar yadda muka yi ta fada amma kalma masdar ce ba a sanya ta ta zama biyu ko jam'i dan haka dai duk wanda ya zo gurin su koyan sihiri za su ce da shi sai sun manna sai a cewa mu jarrabawa ne kada ka koyi sihirin nan an gane fa ya ta'allamu na minhuma amma wanda ya ƙi jin magana to sai ya koya daga gare su ɗin ma yi fariƙo na biyu bainal mar'i wa zauji abin da mi yake raba ko suke raba tsakanin mutum da matarsa da shi kenan ku duba tun dama babbar manufar sihiri akwai raba tsakanin mi ma'aurata to duk sihirin da ya raba tsakanin ma'aurata ko to ba wanda ba zai raba tsakanin su ba so da Allah ya ce min ayati an khalaqa lakum ne ko min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan mawadda karshen kauna da soyayya kenan to shi sirri yana warwarewa to in ya raba tsakanin mata da miji to ina tsakanin kuma da da uba Allah ya tsine wa boka Allah ya kwashe masa albarka wallahi akwai wani dalibi da ya taba zuwa wajena uwarsa kishiya ta fitar da ita a gidan da tsafi kuma ta raba shi da ubansa ya ce bai taba ganin ubansa ba tun da uwarsa ta ɗebe su ta bar da su wajen uba auren ya mutu kuma duk yadda zai a duniya da uban su haɗu ne ba za su haɗu ba idan uban ya kira shi a waya sai su ta kuka zai tada mota a kan uban yake je gurin uban wallahi yana zuwa ba zai san uban ba kuma in zai sati a ma'aikatar uban ko wallahi uban ba zai dawo ba kuma in ya shiga gidan ma ba zai haɗu da me wallahi ya ce mun sama da shekara ashirin har yau bai taɓa sa uban sa idansa ba wannan sharin boka ne ya ce mun za su yi waya da kansu yake faɗa mun za su yi waya da baban baban yana kuka shi ma yana kuka da yake baban mai kuɗi ne duk abin da dan yake so kuma zai turo man na kuɗi ya ce haɗu amma ya ce za ka yi haƙuri wannan sharrin boka ne wannan nawa aka ba shi kuma wace riba ya ce to wannan fa ɗaya ne cikin kaso miliyan da ake na kafirci an raba tsakanin mata da miji an raba tsakanin ɗa da me da uba an raba tsakanin masoya duk saboda duniya ƙarariya ko Allah shiryar da mu wa huwa an yu'khadhu an yu'khadha kullu wahidin an sahibi shine kowanne a rike shi daga dan uwansa kowanne sai mai a kyamatar masa da dan uwansa wa yubaghadu kullu wahidin ila sahibi kowanne a kyamatar da shi wani daga ya shigo daki ya ji matar kawai duk duniya ba matsalarsa sai mi sai ita kuma kafin ya aure ta duk duniya ba ba farin cikinsa amma yanzu in ya shigo ita ce bakin cikinsa da damuwarsa yawa saboda an riga an yi wani abin da ba shi ne ba da qala Allah ta'ala sai Allah ya ce wa ma hum qila ay sahara wa qila shayatin wato su ba su ba su kasance ba ko wa ma hum bidarin bi ko su shedanin nan ko masu sihiri ba sa cutarwa da shi ai bi sihiri min ahadin ai ahadan ba sa cutar da wani illa bi idnillah ai bi ilmihi wa takwini face da ilimin Allah da kasantarwarsa fasahiru yasha mai sihiri yana yin sihiri wallahu yukawwin amma Allah ne yake tabbatar da shi saboda in Allah bai so ba sihirin ba zai mi ba ba zai aiki ba qala sufyan thauri sufyan thauri ke cewa ma'anahu illa bi qada'ihi wa qudratihi wa mashi'ati wace illa bi izni din nan aifa ce da hukuntawarsa da sonsa da kaddarawarsa da haka su mu'minai na kwarai la yusibana illa ma kataba Allah lana ko din da aka kai da kullawar in Allah bai so ba mi ba zai tasiri akan mutum ba wa yata'allamuna ma yadurum yani anna sihra yadurum sai suke koyan abin da ke cutar da su yana nufin sihiri yana cutarwa cutarwa ne jama'a menene sihiri sai yayi wani abu da ya cutar da shi a lafiyarsa haka wanda ya je a masa ne sihirin an gane wala yanfa'uhum baya amfanar da su wala qad alimu ya'ni yahud kuma su yahudawa din tabban sun sani laman ishtarahu ay ikhtara sihr duk wanda ya zabi sihiri din nan ko malahu fil akhirati min khalaq to bai da mi rabo a duniya a lahira ay fil janna min nasib kun ji ko a lahira bai da gurbi duk wanda yake koyan sihiri yake yin sihiri a lahira ba shi da mi ba shi da gurbi a aljanna an gane kuwa kuma wallahi masu sihirin na ba fasa gama ma lafiya ni ban san wani boka ba mu ma a ƙuruciyar mu haka kakata ma ta faɗa mu duk wanda ta sani abokayen da can ma sai da ya hauka ya mutu sai ya yi hauka wallahi saboda kwankwaman nan da ya ta haɗa waɗanda su daga ƙarshe kansu suke dawo an gane daga ƙarshe kansu suke dawo sai rikitar da shi akwai bokan da aka ce da zai mutu sai ɗaki aka sa shi aka kulle ko aka rabu da shi daman shaidanu sun mar wahayin kar yana yanke farce don haka duk farcen nan sai da yanka duk jikinsa da shi kafin ya mutu to to to me amfanin baɗi ba da yanzu ba wuce me amfani wala bi sama sharau bi ba'u bi anfusahum sannan tur da abin da suka sai da kawunan su da shi hazu anfusihim ai raban kawunan su suka bayar da kawunan su suka karbi wani dan abin da lokaci ɗaya sun riga sun cinye shi ko haythu ktaru sihra wal kufr ala addini wal haqqa ta yanda suka zaɓi sihiri da kafirci akan addini da gaskiya law kanu ya'lamun amma fa da sun sani haka ya kuma musulmai wannan aya tana mana tsoritarwa akan sihiri an gane kai a karan kanka ka koya ko ka je kanayi ko ka je a maka ba kyau yawwa ba kyau kuma da gaske abin da yake janyowa ake yin sihiri da yawa akwai hassada yawwa akwai hassada in matar ka aura ka auro wacce tana yi wacce ka auro hassada shi kina ya taimata sihiri in mai gida ne yaransa suka gina ci gaba sai su masa sihiri sai abin da suka ce yaran an gane su ta karɓe masa kuɗi sihiri iri iri ne yawa akwai wanda za su yi maka tsafi su ma duk kuɗin da ka samu ka kai musu to duk irin wannan shi yasa ko kai mai son alheri ne karkana yan ɗariƙu karkana ba su kuɗi wanda suke zurfi a ɗariƙan nan sihiri za su maka wallahi akwai abokinmu duk abin da ke faɗa muku ina da dalili akwai abokinmu wani ɗan ɗariƙa har ma ismail za ka san shi wacan zan faɗa nuna maka shi ɗan ɗariƙa ne mutumin banza ne yana irin tsubbace tsubbace na ya fara koya kawai ya kira abokinmu wai shi na'ibin malam kabiru ahmad ne Allah ya tsine makareci sai abokin nan nawa yake ne yace wani ne yake roƙonsa amma yace shi na ibn malam kabiru ne a nan masallaci in ce to yanda za a yi ni zan tsaya a can gefe ku yi wa'a da shi yazo daga nesa in ba na ibn sa bane zan jijjiga maka kai ka san da yazo kawai na ganshi kasur gumin dan dariƙa ne wai shi na ibn malam kabiru ne a nan masallacin sa so yake bashi kudi in ce mar kar ka kuskura ka bashi in ka bashi la'alla da wannan kudin da ya samu zai je masu hili duk kudin da kake samu sai ka tura masa kuma mun ga wannan ne akwai baban abokinmu kafin ya mutu sai da ya talauci wani boka ne ya same shi dan shirin ne ko dan ina ne duk kudin da ya samu shi yake kaiwa ni na san bokan na gan shi da ido na duk kudin da ya samu ya matsafi sai ya kai masa wani zai masa kuɗi kuɗi yake kawo kuma za a masa ne yusuf ma ya san wannan wanda yake ba da kuɗi akan za a masa ne to don haka abin da yake so ku gane shine akwai sihiri kuma ana sihiri yawa don haka kume da hankali yau duk wanda ka ga yana wannan hidimar ɗariƙa ɗariƙan ya yi zurfi ya fara bokanci ko alheri ma ka daina masa la'alla da abin da ya taɓa hannunka sai zai maka tsafi duk kudin da ka samu sai kana bashi Allah ya shirye da mu ba ya suka zama haka ba ma akwai mutanen banza da yawa a cikin su shi yasa muke faɗa yau kuma in ba mu zazzage su ba ma mu yi amfanin su cikin su mutum ya tsaya kazamiya ce sai Allah ne wannan bai kai zagi ba da duka ma da ce hisba suna aikin da ya dace su kama yi su zana shi Allah ta'ala ya tsare mu dan haka sihiri akwai shi mutum ya rike kula uzai kul huwa falaki nasi ka rike sa a'udhu bi kalimatillahi tammati min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lama ka rike bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fi samai wa samil alim ka rike baqara innaha baraka an gane albarka ce masu sihiri boka ya ba su iyawa da ita na haka mutum ya rike suratul baqara yana yawan karanta ta sai ya samu kariya daga sihiri daga masu sihiri Allah ta'ala ya shiryar da mu sai Allah ya ce walau annahum amanu bi muhammadin da sun yi imani da annabi sallallahu wal qur'an da kuma alqur'ani su yahudawa din nan kenan ko watta qaul yahudiyya suka kiyayi yahudanci wa sihir da sihiri la masubatun min indillahi khair la kana thawabullahi iyyahum khairan lahum to da ladan Allah da zai ba su shi yafi musu alheri law kanu ya'lamun amma fa da sun sani Allah ta'ala ya shiryar da mu mu je mu
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة دسك إيماني لا تقولوا راعنا kada kuna cewa ra'ina wa annabi sallallahu wannan kalma da wannan lafazi kana kuna faɗa wa qulun zurna maimakon ra'ina kuna cewa me unzurna wasma'u sannan ku saurara walil kafirina azabun alim kuma kafire suna da azaba mai radadi ma yawaddu allazina kafaru min ahli kitab waɗanda suka kafirta daga mazuwa littafi ba su so walil mushrikina haka mushrikai ayu nazala alaikum min khairin min rabbikum to a saukar muku da wani alkhairi daga ubangijinku wallahu yaqtasu bi rahmatihi man yasha Allah yana keɓanta wanda ya so da rahamarsa wallahu zul fadlil azim Allah ma abocin falala ne mai girma qauluhu ta'ala fadin Allah ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina ya ku waɗanda suka yi imani kada kuna cewa ra'ina wadhalika annal muslimina kanu yaquluna ya rasulullah kanu yaquluna ya ra'ina ya rasulullah wato su musulmai sun kasance ne suna cewa ya rasulullah ra'ina to ka saurare mu ka ba mu jinka min al mura'a ai ar'ina sam'ak wato ka ba mu jinka ya rasulullah ka saurare mu ai farri sam'aka li kalamina ai ka saurari maganar mu wa kanat hadhihi lafza sha'an qabihan bi lughati al-yahud to su kuma a yahudanci wannan kalmar ra'ina din ko ana nufin me ru'una daga ru'una ne mai walin cikin mu mai doyin cikin mu an gane kalma ce mummuna falamma sami'a al-yahudu hadhihi lafza min al-muslimina da yahudawa suka ji a to kalmar nan mu zagi ne a wajen mu ga musulmai suna faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qalu fi ma bainahum kawai sai suka ce tsakankanin su kunna nasubbu muhammadan sirra muke muna zagin annabi Muhammad a boye fa'alinu bihi al'an yanzu kawai kuna yin sa a fili ai ba zai gane ba sahabban sa ne suke faɗa fa kanu ya'tunahu wa yaqulun sai suka kasance suna zuwa da annabi sai su ra'ina ya Muhammad zagin sa suke an gane kamar sallama ne sai zo su ce ba musulmai suna cewa assalamu alayka ba bai wuce sai zo assalamu alayk mutuwa ta tabbata akan ka wai ba zai ce assalamu ba Aisha wata ran ta ji ta ce alaikumus sa wallana ta ce mutuwa a kanku kuma Allah ya tsine muku annabi ya ce da ita a tausasa aisha ta ce baka jimi suka ce ba annabi ya ce nima baki jimi na ce ba da suka ce assamu alaika na daɗe da gane me suke faɗa sai in ce wa alaiku an gane sai in tsaya a haka sun ce halaka ta tabbata akan ka da mutuwa sai in ce akan ku kuma sai ya ce Allah zai amsa addu'a ta a kansu su ba zai amsa addu'a su a kaina ba wannan ba su ne hudawa an gane Allah ta'ala ya shirya da mu na haka sai suka ce kawai sai dole annabi ra'ina ya Muhammad ba suna nufin yadda musulmai suke nufi ba kaɗan saurare mu a'a ga kanan zagi ne da cin mutunci wayar hakuna fi ma bainahum sai kuma su kyalkyale a tsakankanin su fa sami'a sa'ad ibn mu'adh sa'ad dan mu'adh sai ya ji fa fatina laha sai ya kane ina suka dosa wa kana ya'rifu lugatahum kuma yana jin yaren su da an gane fa qala lil yahud sai sa'ad bin mu'adh ya ce da yahudawa la in sami'tuha min ahadikum yaquluha li rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi in sa ake jin kalmar na wani yana faɗa wa annabi ko la'adriban na unuka wallahi sai na sare kansa sai na kashe shi faƙalu a walastum ta ha sai suka ce a tofa ku kuke faɗa fa fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina ya ku masu imani kada kuna faɗan wannan kalma ta ra'ina kai la yajidu al-yahudu bidhalika sabilan ila shatmi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam so da kar ma yahuda su samu wata hanyar zagin annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan kenan a shari'ar mu akwai saddul zariya ko toshe wani abu da zai kai ga barna an gane shi yasa Allah ya ce kada ku zagi wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah adwan bi ghairi ilm yawa kada ku je kuna zagin allolin su kada su su zo su zagi Allah babu ba su da sani haka kina akwai saddul zari'a an gane toshe hanyar bara amma na ko ba nuna ko ba ka bayyana mutane batan da suke kai ba an gane yawa ba zai wannan ba wanda ba mu zage kowane shehu ba amma dai za mu faɗa musu a riƙe bautar Allah a rabu da bautarwa shehu na yawa bayan da za a yanzu taro suka je dukka rigarigaye ne jam'in rigirigi kenan shine rigarigaye kowa ya manna hoton shehu a jikinsa ina faɗa in sun ma masu mutanen kirki ne mu yanzu bautar shehu ne aka ce mi annaba ma ce aka ce bauta musu ba bauta annabi isa da kiristoci suka bauta masa Allah bai zarge su ba mu yanzu da za mu bauta annabi sallallahu Allah ba zai zarge mu ba kenan akwai wanda ya kai annabawa daraja to da matsayi to su ma ba a bauta ba a ce ku bauta musu ba an gane kuwa Allah aka ce a bauta to amma me yasa mutane suka saki Allah sai suke bauta waɗanda mutum ya sa poster ya a rigar sama ya yi hoton shehu a rigar ciki ma ya yi hoton mai shehu wani ya ce shi sallah a sama a hoton shehu ne a jiki kuma a masallaci ya manna wani wani irin addini ne waɗannan ake bauta to kun ji wallahi kuma duk abin ana faɗa ba wai shari ake musu ba suna yi haka suke yi Allah ta'ala ya shiryar da mu don haka dai wa ƙulun zurna ai unzur ilaina to maimakon ra'ayina ɗin nan kuna cewa me unzur ilaina wasma'u ma tu'maruna bihi wa ati'u sannan ku saurari abin da aka yi muku umarni kuma ku yi da walil kafirina ya'ni yahud azabun alim yahudawa kuma suna da azaba mai radadi ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi ko ai ma yuhibbu wa yatamanna alladhina kafaru min ahli alkitabi ya'ni yahud kun ji wani abu na yahudawa ba su so wato ba yahudawa wanda sune ahli alkitabi anan ba sa so ba sa fata walal mushriki na haka mushrikai ma jarahu bin nasaqi alamin an gane ya masa jarra da ya ko saboda jam'ul wannan ne muzakkari salim ne ko saboda nasaqi ne akan mi a wannan min din nan ayu nazala alaikum min khairin min rabbikum wato ba su so a saukar muku da yahudawa da mushrikai ba su son Allah ya saukar muku da wani alkhairi alkhairin wa nubuwa ai alheri da annabta wa min sila والله يختص برحمته بنبوته من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله شيني واتو الله yana zaben wanda ya so da rahamarsa Allah shine mai wato ainihin abocin falala mai girma an gane anan kuma za mu tsaya ina kun ga ayan karshe na abin da ta nuna mana yahudawa daga cikin sifofin su akwai me akwai hasada to kamar yadda gobe ma za mu ji a karatun gobe alkhairi ya sako daga wajen ubangiji ma ba sa so mana ba sa so mana Allah ta'ala shirye da mu don haka karatu yana da muhimmanci ya koyan uwa musulmai mutum ya iya zikirori na safiya da maraice saboda ya kare kansa daga ni daga miyagun mutane masharanta kuma na rantse da Allah in ka rike Allah ko wallahi ba abinda suka isa su maka su yan bidi'a da batattu iyakaci sai dai su a kashe ka amma wallahi duk kaidin da za su yi in ka zama na Allah ka zama waliyin Allah ko sai an je za a tsafi sai a ce bokan ya ce musu a shirye kake kuma ba wani a shirye a shirye kake saboda ka rike Allah ko su ce kai din babban matsafi ne an gane amma ba su iya maka komi ba to su daman in ka matsawa maguzawa daga ƙarshe wa ibiyam kuru bi kallabi na kafaru ne li yuthbitu ka aw yaqtuluka aw yukhrijuk amma Allah ya ce wa yamkuruna wa yamkuru Allah yawa shi yasa na faɗa muku malaman mu na sunna ba irin taba shehunan nan da ba sa yi saboda shehunan ba na Allah bane amma kun ga wani mummuna da yake samun su shi yasa haka annabawa su yi ta wa'azi akan ku dai mutane su ku daina me bautar gumaka ku daina kaza har suka kare ba abin da ya shafe su don haka in hakan daidai kake akan tauhidi to ka kai mutane wa'azi su bar shirka ko ba abin da zai same ka an gane ba wani abin da zai same ka in ka ji ma wani abu zai same ka to kai ma dawarka akwai matsala so da Allah ya ce allazina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah yawa masu da'awa ba sa tsoron kowa sai ba sai Allah yawa ba abin da zai faru dan haka ku faɗa wa mutane su zo su bi Allah su zo su bi tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ba ma kiran wani da ya zo ya bauta mana ko ya bauta wa malaman mu an gane ko magabatan mu ibnu taymiya ba mu taba ci ku bauta mishi ba kuma ba ma bauta mu sai ne sati anan ba ku ji ma na ce ibnu taymiya ba ko da ni dan dariƙa ne ba zan yi sati ba ku ji na ce mi ba shehu amma sai ne sati in ba a littafi na ja na karanta na fassara na mar addu'a Allah ya ji kansa ba ko ba za ku ji na wannan ba to mu haka muke san su muke muna musu addu'a a bayan su an gane amma ba ma bautar su Allah ta'ala ya shiryar da mu sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullah